الله من الشيطان الرجيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يقدر هدورمو أمركز أهل السنة والجماعة wanda ke ungulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna juma'a daya ga wata na sha'aban hijira shekara 446 wanda ya dace da 31 ga wata na biyu a watan harko 31 ga watan harko 2025 Allah mana mawafaka kamar dai yan uwa takaice na ga musulun ne abu a sati da ya gabata mun tsaya cikin suratu shura aya ta 21 yau za mu yi ta 22 insha Allah cikin shura a kahin nan akwai jan hankali da harko yan uwa da yawa suka maka waya balle wanda bai fahimci sunna ba iya dan shakka ko rashin gane ahlu sunna da jama'a sai a aiko maka wani bidiyo ko wani audio malam suna mana izgili suna cewa ga malamanku sun ce kaza ko sun yi ga tsakaninsu yan wa jigon kira na sunna kamar da Allah ke ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana mutaba'in subhanallahi wa ma'ana mushrikin kiran sunna kira ne ake akan basira ba abane ba bai da alaka irin kira na ɗan dariƙa ko galgajiya ko mutum ɗan bid'a na malam ake wa ko shehu ake wa kiran sunna kana biyayya ne ga Allah ga manzo na Allah ba wani malami a Nijar ko Najeriya ko Saudiya wanda shine ake bi aikin malami ya ɗora ka kan turba aikin malaman sunna su ɗora ka kan turba ta ƙur'ani da sunna da abin za ka na ibada ka yi allah ya ce annabi ya ce ga da sabai suka yi wannan shi ne aƙida din wanda fahimci sunna ba abin malam wani ko malam wani to malam wani malam wani ba annabi ne ba bai da isma yana iya kuskure ya bar hanya ma gaba ɗaya eh yakan bar hanya ba malam ba ake bi na kakka damu a ce malam wani a kan masu magana malam wani kai dama kana bin Allah ne da manzan shi kuma malam yakan iya kuskure yakan yi daidai inda ya kuskure na kamar addu'a Allah ya shirye da shi shine kamar addu'a inda da kana kusa kamar nasiha eh amai nasiha in kana kusa ba kusa kamar addu'a Allah ya shirye da shi kuma ka baka wahala manuwa kaza an ce kaza ba ruwanka da malaman wannan mutane kaman kowa ba su dan dan ba su bake gwamnatin dariƙa kurin shehu ya ce ku dole abi a dariƙa sunna ba haka bace ba ba malam ba ake bi ana bin Allah ne da manzon shi sallallahu alaihi wasallam Allah shaidin wa kan haka kan masu baka halasa ma wannan shiga ba ta ma lokaci sai magana ta biyu dazu nayi bayani cikin guduba kan halittun Allah subhanahu wataala da hikimar Allah wajen halittar samai da kasai to da ne bayanin maganar tahiyar rana tahiyar duniya yau tambaya ta biyu ba tambaya ta mace kala rawi da yake cewa to ai ban gaba gidana ya koma gausa ko arewa kun ce muna juyawa idan ga kullun arewa yake ko haka daga wata tattanza ba Allah shi kan kala rawi ɗan wani ya bayani tun farko cikin hudu ba wannan mun kawo nan magana ce ta wanda ya san wannan abun ya yi wanda bai sani ba sanin girman Allah da girman Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya karanta halittun Allah don Allah baban zaba da kiran hankalinmu ku diba rana ku diba wata ku diba turmamu ku diba kaza ku diba kasa ya ce wafin aji wafin aji ayatun da muke to fi an fusu kuma latabar surun Allah ya kiran ka diba kasa ka diba kanka wannan mu Allah ya ma umarni mai karanta to da yawa ka ilimin mu musulmi mu kula da shi ba na muku bayanin ilimin falaki ko astronomy ko abin tarmamu kayan turawa su ɗoka musulmi suka fara wannan ilimin suka shirya shi na zan tarihi shiga musulunci turai da kayan da komi a rubuce suka shiga da shi illa ɗauka suka kun suka development suka abun suka faɗi abun suka ci gaba da abun muka muka bari shine kuran ya wannan masala ta tahiyar duniya na bane wanda da mun ba kowa ba ta gane amma na ka bayanin kun ne musan kudura ta Allah yan wa misali kamar malamai namu suka rayu a yanzu irin su bin bas su usaimin su alfanin wallah wannan malaman kowa ya magana kan masalar tahiyar kasa a tsaye take ranar da don abubuwan sun yi magana kan shi wanda abin suke magana karshe kamar shi bin baz usaimin hata bin baz suna cewa wannan wani al'amari ne wanda ƙur'ani bai magana shi ba ƙarara kuma bai ture ba da haka in ya tabbata ilimiyyan ya tabbata babu wani matsala a addini albani rahimahullah shi ya kama suka tabbatar cewa iya cikin mai kacin albani iya cikin hakikatin ilimiyya abu ne a ilimance yanzu bai kai ba wurin gardama kan gusawa ko tahiyar duniyar mu ya ce ba ma magana gada makan shi abu ne hakika ne ba na abu ne zato ba irin da ake nada misali na kama ku misali ɗazu cikin wani mai ilimin turmamu ɗan najeriya ne na ga ɗan kano ne ma ce tofa wanda ya takara wani lokaci da shi da abiola ya yi littafi na musamman kan wani ilimi kuma shi ya hau jirgin bulagorin an da shi shi ne yake cewa bayan sun yi kilo goma da kilo dubu goma dubu goma daga duniyan sai kwamanda kin tahiyar na jirgin jigilar ya ce ku diwo kuli duniya ku ce muka dibo wata da na'ura ce ya ce wallahi sai ga ta duniya gaba ɗayanta da ruwan da ita da komi tana wul-wul-wul a gaban suna gani ba na wani wa suna gani da idan su suna kallo na ka yi wani abu ne wanda daga baya irin su nicolas waye su wani galili su suka gano ma abin gaba a gano abin hakika ne haka ne yan wayau idan za ka tashi ganin sadiji da magara a yi lagarar ta ake bangon duniya amma shi dutsen kafu ta duwana duwan tatsiniya ce eh ba gaskiya ba duniya ba ta da bango da ganin za ka motsa ba ka tsaya kawai na ba aka kai kashin ta ka dawo nan haka take yana bada wani da haka ne ba wani bata bango duniya haka kun za ka je ka dawo in ruwa ka shiga sai ka dawo nan menene da ke cewa ƙara da wuyo baka ta baka gano gidanka ya koma arewa gurgusun wannan wanda ke da wahalar gadawa misali yan uwa a ilimance da ke ganguwa na bari mana nazarto ba muna rayuwa duniyar mu tana tahiya iri biyu tahiya iri biyu duniyar mu take kuma abin ne ya huce baka iya ji an wasu misali da shi jirgin sama ka sana wutsi ma ba san wata iska ba ka san ana tafiya tahiya gurin da ke ferawa yi nan wata ba ka san ana tahiya ba ka jima ba to wannan gudun ya huce haka misali sanata tana tahiya iri biyu za ka gane abun wanda ya san magon kwallo balo an kafa balo da gihinta zai tun tahiya take an kafa balo da gihinta tahiya take iri biyu tana wuri wuri kuma tana tana gaba tana wuri a karan kanta kuma tana gaba haka balo ta yi ko in ka bi gihin balo tana tahiya kai tsaye kuma tana haka wuri wuri kuma tana tahiya to haka system kin duniya me ke akwai tahiya ta banta katara ta wuri da kwana mun juyo mun kalla rana wani tahiya zaman kanta take kuma na tahiya haulu shams na shekara zahi dari kaza muna kewayewa haka take haka muna zagaye rana kuma a karan kanta duniya kuma muna juyawa shine ake wuri da kwana wannan juya da muke mun kallo rana ba mu ga rana ba kayan tahiya iri biyu muke kasan misali misali dan uwa tahiyya da muke ta kana kanta tana tahiyya misali awa guda tahiyya wajen kilo 1600 da wani abu mun sai su kilomita take ci kilo 1670 take ci a awa daya a haka kuma haka awa daya tana tahiyya kilo 1700 san centimeter kilometer ya zaka yi a wuce hankalinka amma baka riba hikima Allah duk wannan gudun ga san ba ma ana yi lafiya lau in ka ajiye ruwa in ba da suka bayyana nan ba inda ka shiga komi dan ka san Allah yi ma hankali cikin nutsuwa wannan shine hikima kudurar ta Allah kan lamarin shi Allah iya yin abin da so gaban shi ya wani shirin wannan shirin ba mu iya shi ba shi ba shi da Allah ka ta da Allah ya Allah ka cewa zalika taqdirul aziz al alim dun tsari ne sitabtin sitabtin tsari ne na Allah al qadir mai cikakken iko kuma alim al aziz mabuwayi alim masani tsarin Allah ne don wata kai abu ne kake garama abu ne wanda ya kasa abu kuka bincike masu abin saka abu insha Allah abu ne wanda ke hakika ne ba kai ba dogon bincike ba abu insha Allah eh wannan abu ne ilimi ya tabbatar da shi kuma Qur'ani bai ture ba mutum ya ta bincike da gano shi da kai kuma sanin girman Allah insha Allah sai yake tambaya nisabin zakka nawa ne yanzu to mu dai nisan da muke da shi wanda duniya mun yi maka aiki aiki da shi na hakika magana ta kima ta zinariya ku suna kama magana ta azurwa mai matsalar azurwa a yau ba ta da kima kwata-kwata ba ta zama kudi ba ta ba ta kima duniya kun shi da can da malamai sun yi gawa magana a kan azurwa zinariya to da muka ɗauki zinariya a kan domin abu da ba saɓani kowane lokaci ka zo kowane lokaci ba saɓani wa abin da yake garam 85 na zinariya shine kimar zakka in ka mallaka sai shekara to kai yanzu kudi gare ka kudin da kake da shi in a nigeria kake naira ce sefa ce dolar ne ma mine ne in ma na cd ne na ghana kudin da kake da shi za ka diba kai kimar shi ya kai ya sayi garam 85 na zinariya ina ina kake kan saudiya ina ne kai ka bincika to mu kana akwai da sayi na duniya na ka na hasashe wanda baka shi abu a hannu akwai da sayi da a garinku za ka yi tambaya kudin zinariya a gaya ma nawa ne mu mun dauke mu a yankin tsakatsake da muka dauka na garam akan jaka 25 yakan wuce wannan ne shi ne tsakatsake ne akan haka muka sai abun zai baka da sabi a yanzu na zakka miliyan 2 da jaka 125 da miliyan 3 san kimin miliyan 2 da jaka 125 in sai shekara zaka huda daya cikin 40 shi ne kita dukkan jaka guda dala biyar duka jika 100 jika 2 da rabi duka miliyan guda jika 25 wannan shine sabi wannan kuma iya canzawa kudin ku shi da in yaushe ne ka tambaye wani kudin ka sai kudin garam 85 dinariya ya kai canza bana da badi da gobe ma iya canza amma a sai yanzu dai a wannan kima shine sabin zaka miliyan 2 da jika 125 Allah ya taimake mu sai wani ke cewa kare ne ya je bayan gari ya samu ya shibka shuka gona ce ko itace ne dota sama ne na gwamnati aka yi abin karka ya shuka sai iske wasu na cirewa ya zai da su ya ba su kashe ko abin shaka kaza to shi a nan salam iya cewa lasa da rika zalimu haƙu tun ba kayanka ba ne ba gonarka ba ce ka shibka aka cire baka da wani hujjar magana annabi ya ce shibka ta azzalimi ba abin da ba da ka shibka mai gona iya dama ya cire yadda iya dama ya cire yadda baka hakki annabi ce gaskiya magana in dai na mutane ba naka bane ba kai ma tun ba wasa ka kai mutane Allah ba gona ka ba ka danka ba zai ka kai mutane kun haka nan abada haba kuma ya ga haka sai shi wannan iya tambaya menene hukumcin karo kudin karo karo kuma ce duka diya ta gwamnati yan uwa wani alamari wanda yake kusa aka ce mutane sun amince da shi akan samu zalimci a ciki amma bai zama duka ya zama zalimci an ka ce karo ana asalin karo in ba yan so a cuta a zalimci ba an shirya shi don a gyara muku garin aka zo ka zubar shara a zo da mota da leburori a ɗauka a gyara gada ku ta ɓaci a gyara mu wani abuwa kaga wani matsala ce ta al'umma asalin shi so matsala a yanzu wani shi ne matsala an ya akwai wani aikin shi ne magana na biyu magana jiya ta gwamnati baka ita duka jiya gwamnati haramun ce ka yarda yanzu ka ɗauki ɗan kai lakwal a bayan shi shekara a bashi kayi a bashi bik a kuwa mai karatu biya baka bada ba ta gwamnati amma babu naka akwai na kananka ko na ko dan kananka ko danka ko dan dan wanka ko dan wanka dai iya zuwa ana kai shi ka tabbata kana in kana maraya kai kauye a kauye a kauye akwai filibiya kauye hukuki da filibiya ta biya anan maraya kuma sali dan kauye da amma a garin ku ana kai iya lakwal a biya a ba su kai a ba su akwai masa karatu wani mutum biya shi ake ta san ka sai likita haka na fada ba kula kai ba wannan likitan a gina ta akai kuma ana biyan ma'aikata da komi da komi ko da ka biya baiwa kai din na filibe ko kina wata masala al'umma ce kuma ka yarda da abu abin wannan akwai abu da yawa ƴan uwa kan hata mu abin tsaro wannan muna ji an ce a talabijin an godo MPG an godo barayi goma sha nawa sun yi sata wannan an kama kayan kuma aiki suka yi da barayi wannan wannan polisan ya bi dare inspector ne officer ne ya bin dare iya bincika barayin ku iya ɗan daba iyan ku masu can kwaya yana nema a kama su kakwaye a yi maganin kakwaya duk ba na yi ba wa kibinsu da ana kuna kibinsu kuma aiki ola da yawa makasar aikin polis ya yi kamun zagani kaga irin aikin da suka yi kayan a kama wani mutum goma abin nan abin nan su gamu su je a yi wa yaran a gama nan a gama nan da ke su kama gagan rayuwar kan ɓara wajen goma wajen ishirin an gama da kuma da kayan gasa a hannu an gano wani abun aikin su ne suke jiya wani ɗaya magana wani yake jama'an wallahi wani police yake take so bincike ni kan masu kawo koyan kan sata ni na san sa na mishi bayani kamar shi bayani police ne police police yake tambaye shi wai yake eh isa enquete ne suka su gano su barayi masu yankan masu sata da bu suna yankawa yace wallahi ga mi hankalin ka kwance ga mishi eh dan wani haka yawan gidan suna akwai aikin da yawa da ake na masala al'umma kan baka ciya ga kullum wanda gaba duka haram haka masa a ana wani aiki kuma kai cuta kuma Allah sai Allah ya saka mana an kai cuta ba ko ba gaskiya ba amma a hasalin gama kudin gaskiya akwai aikinsu gaskiya ba a ca duk adamu ne sai magana ta ka sama ɗanka alƙasun ƙwarai kuwa abinda ake magana na annabi ce san musulmi wala ta kanu bi kunyati annabi ce ku yi suna da sunana makakku alkunyata ka ce me yake aka hana ka ce wa baban kasim to shi malamai na cewa wani annabi yana raye ne don gudun shubha bayan shi an sa magabata suna sa kasim wace baban kasim amma dai sunan kasim babu wani saɓani kusa alƙasim kan matsala komi sai nafila ta ranar juma'a nawa ake yi ita ce nafila mara ƙaidi ran juma'a kudu annabi ta yi fasalla ma kutiba lahu ran juma'a zama sallaci annabi ƙaidi ba ta ka sallaci abin da aka kaddara ma ce nafila da batar kai kai ta yi har Allah ka liman kana so ta kai ta yi tun da sahi ba hana ka ba har liman ya zo amma ilimin ya zo ta ƙare ga wanda yake zama amma ba wanda ya zo ba shi wanda ya zo annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya zo masallaci ranar juma'a liman na hudu ba kai ya zama na sallah raka biyu wannan tabbasa ne amma wanda iya zama ne daga liman ya zo sai ka yanke sallah Allah rama ayata 22 shura
ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات نعم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير الله أكبر ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم muna magana ta ranar tashin kiyama ranar sakamako ga bayi Allah ya ce za ka ga azalimai babban zalimci shirka ga Allah mushrikai duk wani kafiri za ka gan su mushrikin suna cikin halin tsoro cikin kaskantar da kai na wulakanci min ma kasabu wannan tashin kaskancin da suke cikin tsoron wannan dalilin abin da suka aikata a duniya shine suke tsoron bala'in da zai zo shi gudun bala'in wawa ƙin biyu tabbas zai tabbata kansu abin suke abin suke gudun suke tsoron zai hau su zai tabbata a kansu amma Allah ce walladina amanu wa amilu salihati amma wanda suka yi imani wallahi ka imani sai ka magana aiki nagari yan wa ba a raba imani da aiki tare suke tahiya na zo nake mun tambayar mun tambaye ko suna kame tashi hankali cewa ai imani kun a takawa hahuna kun a zuciya ne ba wani sallaka bace ba ba azumin ka wani waye kurin kana imani a zuciya ki eh imani a zuciya ki haka ne amma yana rabuwa da aiki annan sallar cikin sai musan annan sallar cikin sai musan musan lagi yake cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum musan lagi ce Allah subhanahu wataala bai diba gangar jikinka dogo ne gajere ne baki ne wari ne Allah ba ruwan cikin wannan amma ce yana diba zukatanku da ayyukanku kenan aiki iya cikin imani iya cikin akidar suna jama'a aiki iya daga cikin abin imani na ka bisa rabuwa kuma Allah ya imani kuma aiki ba ce ce ce wa amilu salihat ko aiki ba aiki ba kun ka aiki ba Allah ya magana aiki aiki na gari kenan ba duka ba aiki Allah ke karba shi da muhimmancin bin Qur'ani da sunna dan mutum a karan kanshi ba yanda za a iya san aiki nagari ba tare ba da hanyar wanda Allah ya yi inda har dan adam zai iya samun damar aiki ne da karan kanshi mai fa'ida akwai da manzannin Allah mai fa'ida kina shi ne aiki manzannin Allah su gaya maka ga abin da Allah yake so ga abin da baya so kan za ka yi kaza kai kaza shi ne aikin manzannin Allah haka din mai san aiki nagari dole koma ga sunna yaya manzan da Allah ya ko yaya koyi wannan aiki shine suka yi imani suka yi aiki na gari fi radatul janna me rauda radatul janna me rauda kaman wani wuri ne mai ni'ima mai dausayi kenan in masu imani da aiki na gari suna cikin dausayika na jannat ke suna gidajensu na aljanna su wa'incan a cikin halin kaskanci cikin azabar Allah amma masu imani suna cikin dausayika na aljanna kuma lahun ma sha'un inda rabbi suna yi aljanna duk abin da suke bukata allah ya musu tanadi wani wala ce waladai na mazid ɗan wa meye hikimar allah ya ce ƙarƙiyar ƙari bayan magana ganin shi saboda ɗan adam kowa inda yake akwai abin da ya sani iya sha'awa kaza sha'awa kaza ɗan wa dan allah ɗan wa kai yanzu ɗan maraya in ka san wani fom wani rezan wata banan wani wane ne ɗan kawai ya san fom yana zama kawai ce ya san ɗimina ne da gurji da wani ya san ko ya san gurji da ɗimina da waye ya san da ka zai waje ya san su da san buka mawa da bi sani ba irin da kai a ɗanka sani da magaran ɗan sa'udiyya kai da shi ɗaya ne kayan marmari su ɗaya da magaran to amma a kowanne ka sanin a baka kuma da ma da ba a baka gaba ɗaya eh Allah ma tare dun komi eh duk abin da kake bukata kuma duk abin da baka sani ma Allah zai baka na morewa haka da kuna ayan aljanna suna cikin dausayi wuri mai ni'ima cikin ni'ima kuma suna da duk abin da suke so a wajen ubangijinsu Allah ce zalika huwa al-fadl kabir wannan matsayi ka samu shiga gidan aljanna cikin wannan dausayi da samun dukkan tanadi da Allah maka Allah ta wannan shine fadala ko rabo mai girman gaske Allah samu cikin ni'ima
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات na'am قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور na'am zalik na ishara ce game da wancan labarin da ya gabata na sakamakon masu imani cikin dausayin aljanna da abin da duk suke bukata wannan wani abu ne wanda yubashirullahu ibadahu Allah ne yake ba bayin shi na kwarai albishir kafin su je ga abin da yake jiran ku wani bayan shi ne a nan na ma yace allazina amanu wa amilu salihat kaji duk magana tana nan dai bayan da su- bayan shi bayan shi suka yi imani kuma suka yi aiki na gari su ake ba wancan sakamako na gidajen aljanna ce qul la as'alukum alaihi ajra illa al muwaddati fil qurba Allah ce ga ya musu Allah ke wa nafsu umarni ka ga ya mutananka ni ban tambaye ku ba wani sakamako ladan da za ku biya ni a kan kira da nake muku ba ta mai kuma ko biye ilal mara tafiyar ƙorba mai mara tafiyar ƙorba nan sai maganar kare zumunci da ke tsakaninmu wannan aya duk da an samu suna mata tafsirin ana mara tafiyar ƙorba kenan kulawa da ahalar bait yan uwa masala ta ahalar bait wani 'yan shi'a da yawa sukan ɗauko ta suka neman sukan sunna ko neman hihi da kowa ahalbet akan kowane sahabi gaba ɗaya yawon ahalbet a ƙidar ahalus sunna wal jama'a su ne wasu iyalai dangi a nan salasalam irin gidan ja'afar irin gidan aqil irin gidan ali irin gidan abbas da annabi ambata wasu ake da suna ahalul bait wannan shi ake ce mata sharifai ko ta sidi da kalmar sharifai ko sidi kamar ta zo daga baya ta siyasa ta biyo baya asali ko ahalul bait ne magana wani sharifi sidi duk daga ba ta zo so a can ba magana wani sharifi don a musulunci sharifi a musulunci mai kishin shi alwade kenan madaukaka da kaskantattu wannan abin musulunci bai da shi ba babu wannan musulunci kaskantacce sai kalmar shari'a daga ba ta zo asalin a sunna kuna ta ahlul bait iyalan musulma suna da kima suna da garma suna da girma a wajen duk musulmi a cikin ahlul bait ne zaka girma shi ka karama shi amma matsalar da aka samu a nan kurin mutum sai wato kun ce shi- kun shi ahlul bait ne shi ma gurin kai ku san mun kakan shi ko uban ko kakan kakan shi ita shi ahlul bait ne haka balle bako ne sai ya ce ma kurin shi ahlul bait ne da yawa kaga baki kaga ja kaga wanda shan shawa goro-goro duk ahalar beti ne Allah kaga shan shawa amma kuci abin gashi nan tagon abin da Allah ya so amma shi ma ahalar beti ne to za ka yi wannan rigimai kaka shige ta shi ahalar beti ne kaka shige wani gama na mashi karama shi ba shi gina ma karin akwai lahi wajen karin musulmi kaka mai kaka mai abu izgili to amma a gane ahalar bet na gaskiya betin sadakawa bai bara ka ce an kara bu a rabi na alibet alibet becin sadaka eh becin sadaka eh becin sadaka alibet na kirki na kirki beci annabi sallallahu alaihi wasallam hasan yana yaro ne ma wali aka zo da sadaka a- a- a- a- abun maka makayya ka annabi gani bai doka sa bakin shi annabi sa mai yatsa hidda a mayu shi alibet becin sadaka kama suke a zuwa ba sa rabon su to inda alibet da kirki becin sadaka kai da kyauta isa ne wannan musu daban to wannan aya akwai sa'id bin jubair abdullahi bin abbas suna wuri guda cikin sahih akwai wacin sahih bukhari wani yama ya tambaya me ya ma'anar wannan aya ilal mudata fil qurba me yake ne wannan alqurba ke su waye fil qurba kin wannan kai tsaye sa'id bin jubair ya ce ai karawa kamar dangi dangi annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ake ne kwarar kenan dangi annabi kenan qurba al al qurba al al muhammad ya kawo wancan magana kenan su ake ne ibn abbas ahli bait ne ya ce azil kai gaugawa sa'id kai gaugawa wannan magana ba haka take ba ya ce an kace al qurba ne ya ce babu wani gida a cikin ƙwarar shawar da annabi bai da dangantaka da su inda wannan ne nan abinda adam ayi take ni yace la antasilu ma baini wa bainakum min alqaraba kurin eh annabi iya Allah ya mai umarni ka gaya musu ku yi kokarin sadar da zumuncin da yake tsakanin ni da ku ba iya magana ba ku kula da dangi na ku kaza a wannan daban yake magana ahlul bait da ba annabi ya magana wurare daban-daban na kulawa da iyalan shi da ba su mutum da bayanki amma ta wannan aya kurin tana magana ne annabi sallallahu alaihi shi da kanshi ne yake jan hankalin Allah ya gamu ya jan hankalin dangin ga Qurayshawa ba ta ku ba ko biye amma ku kare zumunta da take tsakanin da ku haka ibada ba fasara wannan aya cikin sahih bukhari kenan shi ne kun fasara wannan aya a wannan wurin kenan bin ta ku ba ko biye amma ku kula domin dangin shi ne ɗan uwa ne na jini amma sun mai gallazawa iyaka wulaƙanci iri iri ba wani musamman ba amma duk da haka yake ce bayan magana da yake cewa ƙuresh ina bakin ƙoƙari na wajen dubba da haƙƙin da kanina su na zumunci amma suna gallaza mu ya ce wala zan ci gaba da kyautata zumuncinmu matuƙa zan iya shaka ce danginka na jini ko da bisa gane ba addini ko da kahure ne kawurcinsu bai ɗauke alaƙa ta kyautata wa tsakanin ita wani bisa gane ba ka zaka zana in gargajiya ne a kudin gargajiya ne ɗan uwanka ne kudin gargajiya ne kaka ce ɗan gargajiya ne kan kiba ruwanka su kudin ɗan gargajiya ne danginka a ya da suna kaɗai a su ma suna da haƙƙin zumunci kyautatawa isani wannan zaka musu haka ne bace zan ci gaba mutuka zan iya ce zan ci gaba ke ta mu na kenan wannan shi Allah kira kenan bin tambaye ku ba qul la as'alukum alaihi ajra bin tambaye ku ba lada kan wannan aiki illa lam waddati fil qurba sai wannan soyayya ta zumunci tsakanin mu wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna Allah ce duk wanda ya wani aiki nagari za mu ƙara mashi akan nashi hasana na ce Allah akalla hasana daga goma zuwa kuma abinda Allah su kuma inna Allah gafurun shakur Allah mai gafara ne ga bayi kuma mai godiya ne Allah sai an kai abin da yake so sai saka maka shi da godiya ga Allah Allah yana godiya ga bayin shi shakur eh mai yawan gafara ne kuma mai yawan godiya ne ga bayin shi Allah ce gaba أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور أم يقولون افترى على الله كذبا كوكو سونكو بل وإن متى نمنا قريشاوا ديكي متوانا كرا suna riya cewa suna cewa ai manzon sallama ya kirkiri ƙarya ne ya dangana ma Allah ƙarya babu inda Allah ya goshi kurin hudi ne yake yi ko suna kawo na magana ku ce ga musu fa in sha Allah ya katim ala qalbik in Allah ya so inda ka kame ƙare Allah zai in shahi zai ka gaba daya ka kasa sanin komi inda Allah so to amma ku sani inda ƙarya ce ya ce tana hore bata aya ƙarya hore take bata aya Allah ya ce wa yamhu Allahul batil wa yuhqil haqa bi kalimati Allah yana tawaye yana rushe ƙarya ya tabbatar da gaskiya da hujjoji da ayoyin shi kidkin din da aka gurma inda magana Allah ce za a yi ƙarya ta yi kaza ta kaza amma in dai da gaskiya ne ƙarya za ta rushe gaskiya ta bayyana tabbas Allah wani alƙawarin Allah ne zai tabbatar da gaskiya akan ƙarya kuma innahu alimun bi dhati sudur Allah mai cikakken alim ita alim ba alim Allah na cikakken masaniya akan ta cikin kirji ma'ana iya da masaniya akan zuciya abinda ke cikin zuciya kama kawai ba Allah ya san da shi daga ce alama وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون
yan wannan muna kullum magana a ce da za ta sudu ya alu mafi kalb yan wa mu aƙida ta musulmi tunani da tarkizin ilimin sauransu a zuciya yake amma likitoci ɓangaren abin an sha magana suna ta magana abin wannan a ƙwalluwa a ilimi yake da wannan wani abu ne mu kullum wa musulmi tsaya kan turba abinda Allah ce tsaya a nan ko da ba ku gano ba biyu ce ba sati biyu ina ga wani bidiyo a wata laborato ta ina ce cikin turai suna magana wannan rigima da ake ta tsakanin zuciya a ina ilimi yake a zuciya ko a kwalluwa yanzu a aikace bincike ya kai su ana magana da likitoci mu nan ku sake bincike kaka tsaya abin da akwai malakwal a su ma kana nan kana aiki tun sun gano ta haka ka san ka mata kullum mutum ga misa ajuru ko likita ne kai kai misa ajuru ko likita ya sa matsala da ma kai ka kare kullum kana aikin ka a kai kai misa ajuru eh an kai likita ne kai kai misa ajuru maka misa ajuru ka zaman tokon gaga gaga nan dai wallahi an koya ma abu can gaba an gano kai wani kaza kaza anada haka ya kamata kai kai misa ajuru mai da kana tariya kana binciken baya wallahi binciken suka yi suka ce magana da aiki akan maganar tunani a kwallo ake a wajen bature a aikace a ilmanci an gano akwai wani turki zace mai zama wani abin suke gina cin kwallon ashe akwai irin shi fartikin a cikin zuciya ga inda yake kuma yanzu suke gina kwallon ashe akwai irin shi a cikin zuciya har fartin suke kwadi ga irin ake take explain mu da mun imani ilimi tunani a zuciya yake sun suke bincike yanzu mutane muna masani kenan aminu kenan Allah ya ce shine mai masaniya akan ta cikin kirji kenan abin da ka cikin tunaninka ko zuciyarka Allah ya ce dan aikata ta kanta ta gaba wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata an ibadi wa ya'fu an as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ke karɓar tuba daga bayan shi duk laihin da kai shekara ka nau kana zina shan giya liwaɗi duk laihin da kai yau sai ka tuba Allah ke cewa ɗan adam lobalin domin ka anana sama su masu kafarta ne da kafarta lokacin alama da kada minka wala obani ce ya bi na adam da laihin ka zai ka cika sama a kai wani ko kuma ka roƙi gafara ta Allah ce gafarta laka alama kana minka wala ubali Allah ce zan gafarta maka dukkan ba ruwan da yawan shi eh ba ruwan Allah da yawan abu da kai ma ka tuba kurum eh Allah shike karɓar tuba daga bayan shi kuma yace biki kullum magana tuba daban astighfar daban duk da idan suka ga musuna suka rubuta zama guda amma me ma na istighfari ina neman Allah ya mun hina kullai da ma amma kace to ta bai tuba tabatan mana wani wuri ne Allah ya dokoki da ya haramta misali ya doka yi iyaka ya sa ga ƙarya nan ga shan giya ga luwadi kaka keta iyaka shiga kaka je kaka je kai to shedan herin da yaka kaka keta katanga shimge kaje ka aikata me ta bai tuba na yanzu ka dawo inda aka ce ga tsaki nan ka hausa wancan abu shine kenan yanzu ka hausa ne kawo shi shi shi ba ana neman a fasa ba ga kullum an ce akwai laifin da dan adam bai ruba da kurakure kullum ga zama ne amma kana zina shan giya astaghfirullah astaghfirullah kullum kai dubu sai ko dubu da mace astaghfirullah kuma kana tsara shan giya akwai shirme ne ba ga wannan ba sai bace ba wannan ya ka ce a tare ba ta bakare da kura wannan ba ta bakare da kamun Allah astaghfirin kana zina kana kabira bai da ba da kamun Allah eh amma in kana kabira kurin abin shi kurin ka tuba kai nemi gafara Allah game da abin da kai kuma kaka koma shi ne babban abu kurin Allah na karɓar tuban bayan shi wa ya'fu an sayyi'at yana yahiya game da kurakurai da kuka yi zala ya karbe ka matsayi na kwarai abin da kai na ba yahi maka shi ne ka tuba maka nemi gafara ta Allah Allah ya gama Allah lai ka zina hasa amma kai lai yayi ka hasa shikenan a kana bukatar wancan abin da ka yayi maka shi ne kenan ka tuba Allah ka daga kuma ka nemi wancan to Allah zai amshi tubanka da ka dawo ka fasa kuma zai yahiye ma kurakuran da kai kayan tuba wa ya'lamu ma tafa'alun kuma Allah ya san duk abin da kuke aikatawa Allah ya san Allah ce gaba ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد نعم ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدون من فضله تفسير من آية كون ابن كثير تفسير ما هي كاو كون آية ana ma'ana cewa Allah na karɓawa masu imani da aiki na ƙwarai da roƙo da suke mushi roƙo addu'arsu da suke yi iya amsa musu kuma ma ya ƙara musu daga cikin fadalashi ka riƙi miliyan goma a baka ɗari eh ka nemi kaza yanzu a baka abin da ya yi wannan a darasi da ya gabata wani ya tsare ni ba mun kare karatu nan ya same ni ya ce malam shi ana maganar aiki don Allah to ni da na addu'a nake Allah ban wata bukata ta to ya za ai da nake wannan addu'a nake wannan addu'a iyaye ne ai dan samun wani abu na duniya ko ya san arziki ne ko ya san wani abu daban yake so to ina magana wannan addu'a ina ikhlasi a cikin ta ya kawo shuba ya sa shuba ce sa an ce ikhlasi abin da kai dan Allah kadai nan kuma yayi da a bashi wani abu da duniya yace dan uwa annabi sallallahu alaihi ya ce addu'a huwa ibada da ka roki shi Allah mahaliccin mu shine ce ud'u rabbakum ud'uni astajib lakum wa da sa'alaka ibadi anni fa in qarib mutum da ta da duk wannan shi Allah ya mana umarni ud'uni astajib lakum Allah umarni mana ku kiraye ni zan karba mu kenan addu'a da kake yi ga Allah ibada ce kake ma Allah dan buwaya da isa da wadatar Allah shi ka zo in baka shi kina gaji ka zo in baka ba ya kore ka ba ko tsane ka shi Allah maka an ce shi Allah idan baka roƙi ma Allah ya tsana ka in baka addu'a ne ma Allah ya tsana ka ba ka tambaye shi ba wai ga cikin wata isa girman Allah kenan wannan da ka zo Allah shi ta ka zo ka roƙe ni kuma ne kun da kai ibada kai ya baka abinka a nan duniya kuma ya baka ladan ibada kaka samu shuwa ko daya Allah kake roƙo ba wani ba tsarin Allah da bai yake da naka eh ba wani magana turi ilasi ikhlasin kenan yadda akai dan Allah ka roki aljani ko ka kirgumki Allah kace Allah bani Allah kaza Allah kaza Allah kaza haka kuma Allah yake so kuma ya baka kuma ya baka lada ba annabi zakariya ne malaman annabi zakariya ba me ya ce la ta nufasa la ta nufarata wanda akhar warasina ko annaba yake Allah ka banda ko annaba Allah ne Allah kenan annaba haka suke addu'a su Allah ka ba jiba nan Ibrahim san addu'o'in da yake Allah ka ba mutanen mutanen garin Makka ka ba su iya itace da kaza kaza da rayuwa kasa Allah ce ke wanda na duniya ne a ba su kayan marmari sauran su ko kenan addu'a daban dan ka addu'a ba ce babu ikhlasi ikhlasin kenan ka roki Allah kada ya baka eh to Allah shi ke amsawa masu imani addu'arsu ko da ayyukansu kuma ya ƙara musu daga cikin fadalin shi amma wal kafiruna lahum azabun shadid su kuma kahurai suna tabbacin azaba na tsanni gobe kiyama Allah kiyaye na Allah ci gaba ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير نعم ولو بسط الله رزق لعباده لبقوا في الارض عند الله zai shimuda mu mutane arziki kowa ai za su wuce gona da iri kan wadda Allah aka ba kowa arziki akwai lebura a ina za a shiga izini amma leburanci a maka riga ba zai zama na ɗimka maka hular zanna wajen aikwa na wata guda ana zanna a zamane wa zai wani aikin wa zai shiga duk abin da sanar rayuwa ba a kina abin abin zai lalace tsarin zai lalace duniya ina zaɓa kowa ya ci ya sha kaɗan wa jirgin ɗan adam shi ka ciki ba shiga rigima ciki ma baka da ciki ba shiga rigima ciki kuran dole ka je kai dan ka cika sha ko ka baɗi yanka dole ka je amma ce ko bai bukata yin kowa kenan kowa tana ka ci ka sha ba komi kenan kowa zama kenan mai gidan kanshi kuma yi abin da ya gada ma kenan Allah ba haka bai cikin tsarin Allah ba kowa yan wala ga misali hatta kasashe masu ji da kai su Amurka sauransu duk da wannan magana da wannan shugaban yake na yanzu Trump na magana kaza suna bukatar shi bangare kaza inda yake da basu intere ne yace nan bai yi inda yake da intere shi a nake da ba wai ya bukata iya bukatar duniya bai ita shi kenan shi ya wadata da kowa baiwa duk girman amurka tana bukatar wasu abu da daga waje har yau har yau tana bukatar abu daga waje duk ikon mutane suke za amurka ba ta bukatar wajen kowa ba ka sami amurka ba tana bukata da kyau irin da kuke bukata in taku daban tata daban kowa akwai daidai bukatar da yake a takaice dai magana ce ta allah subhanahu wataala inda ce zai ba kowa arziki yadda kowa baje-baje to da dan adam ya huce gona da iri to Allah ya ce walakin yunazzilu bi qadri ma sha Allah na sabkar da arziki gwargwado daidai bukata kuma abin da ya so iya ba ku wannan kaɗan a ba wannan da yawa wannan kuma tsarin Allah ne haka shi da kanshi eh innahu bi ibadi khabirun basir shi Allah game da bayan shi khabir ne ya san su ciki da waje me khabir anta da ban alim alim masani mata khabir wanda yake cikakken masaniya gaba da baya shi yanzu laraba sa ce mutum expert ne khabir laraba sa ce mutum khabir kana expert a ce expert kan komi kawai kawai kawai ya sa abin cikin waje ko to shi Allah haka haka nan Allah khabir mana Allah ya san ya cikakken masaniya gaba da baya ta komi kuma Allah basir iya gani Allah iya cikakken masaniya game da bayan shi kuma iya ganin komi magana kenan ka sa abin da kake ci gaba وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته Allah dai da ake kira a kadaita da ibada shine ke sabkar da gilgije daga sama min ba'di ma qanatu kun yi cika mana kun gama yawo shi kenan hul ya cika za kaza babu ruwan Allah in ya so yanzu sai sabkar da ruwan shi kuma za ku gani ɗan wa rahama tsari na Allah da bayan gida da da yawa akwai mai tunanin cewa don mai jin kashin hanyoyin ya talaba wa talabaru na Nijar na wajen Katrobansan Katrobansan Katrobansan ita ka da wani aka yi wannan yunwa ta Katrobansan ko duk mai jin hanyar labaru na gida da na waje bbc amurka ko nijar mutum ya sari ya ga gama yawo domin amma suka ce nijar ta gama yawo suka ce me yasa suka ce saboda dama matuƙa wurin samun arzikin nijar abinda da margu ce da margu kuwa yanzu ta zaizaye kasar ta zaizaye ba ta albarka shi ya kun cike ta da mako sai da sobe ko da mako sai da sobe da kun ce da magana wani abun a mata agaji ta shiga hali a wajen su da mako ta kare ta akai ko amai da wani ka ce ba ta albarka kasai katar ban sanka in shekara nawa arba'in arba'in mana da mako ba ya noma ba ya yi mahina kuri nan ya mahina ku tambaya ku ji abin da aka yi mako na abinci da haka haka kenan abin da annan Allah kaka so a wajen su kurin an kare zai suka ce abu ne mai tau eh wurin canjin yanayi ne ya zo eh abin kadan abin kilima ne sai kaza kaza dai to dai ta kilima wai mai kilima to kama kama kawai labarin ana ga kan zanta zaki ma ruwan ya dawo da yawa canji yanayi ne da da baka ruwan can da da ake ruwa kai ma ai baban ka iya ruwan da da ake yi bai da wa zai dawo can da kilima wai ta kilima zama shi kan shi hakun kuma kuma ga alaka bakan kawai labarin komi Allah shi ne mai komi ya ce shi Allah shi ne ke sabkar da gilgije bayan kun yanke kamuna wayan shi rahamatu zai yada rahama shiga bayi ko ina ta samu eh wa huwa wali da hamid Allah shi ne wali na hakika wanda kamata kama waliyinka masoyi matabancin lamari alhamid wanda kuma cancanta a aibe shi a gode mishi Allah kenan ci gaba da ramma wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihi ma min dabba wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir na'am wa min ayatihi Allah ta iya daga cikin ayoyi wannan mana aya abin da yake dalilin da yake gwada makaza abin zai gwada maka gano kudura da ilimi da hikima ta Allah kadiba menene yace khalqus samawati wal ard kaji Allah kiran ya kiran ka kai mai imani kadiba halittar samai kadiba halittar ƙasa wa fil ardi ayatul lil muqinin yace wa fi anfusikum afala tubsirun ayoyi ne jin hankali ne Allah ya ce cikin cikin ayoyin Allah ma tabbata mana kudura hikima ta Allah shine khalqu samawati halittar samai da kasai wa ma batta hima min dabba da irin abin da Allah ya yada ya shinguda ya watsa cikin kasa ko da kuntina kaga ɗan bangaren dabbobi ne ya ga ma dabba kaza jinsi ba ɗaya ba bi ba in a barewa ne in a kuya ne in a giwa ne in a mutum ne in mine ne za ka ga iri iri kala kala kala akan komi ko me he ga jinsin daban ne rana akuya ce ta nan daban ta can daban rago ne irin nan daban irin ta daban sani ya ce ta nan daban ta can daban in me ka dauka an mutanen ne inda duke na nan daban da kai gabas daban nisa daban da kai arewa daban da kai mutanen ne kuma su ne ko amma me ya gane kurin wata hikima ta Allah ka gane wani amma inda zaka dauko kurin a hudda fuskar a hudda dogon da gajere an ka likita akwai na shinuwa na jafi na na bakaki na zaurma da bada da kanawa da da ina ne a cikin likita a cikin halittaka ba bambancin shinuwa da nigerian da balarabe da buzu da barbari duk ɗaya ne amma kala ce kala ce fari ja gajere mai kyau mara kyau duk wani mutane haka Allah za ta ci amma dai mutanen su ne likita zai allura ba ta allura yan japan ana kenta ta afirka ana kenta duk wuye ne in wata na gaba ce ta kai ya take haka take amma kurin jinsi kima Allah garan ayon shi ya aiko ku daban-daban alwanukum a shikalo launukum a sinatukum launi baki harshe ya Allah daban-daban amma da kukin ku ne aka yi daban-daban to yadda ya a dabbobi yadda a mutane haka a dabbobi haka a tsuntsaye haka a ƙwari haka a ƙasar launi daban-daban haka Allah kan shi cikin daga cikin ayoyin Allah irin yadda ya da dabbobi nan da ma dabba nan duk abin da saman ƙasa ta saman ƙasa iya cikin dabba nan ba dabba ta mara hankali da bahima ba a duk irin abin da Allah ya yada mai tahiya saman ƙasa kenan so karanta da kai halittun Allah masu yawa a cikin ƙasa bincike kansu karatu kansu zai san zai kara maka sanin girman Allah subhanahu wataala ana kira ne Allah ke mana ayoyin shi za gano za gano ayoyin ka binciki wannan halittun Allah iri gan sama kasa kowanne karanta wallahi za gane girman Allah subhanahu wataala inda kin bincike tabbas zai kai ga sanin girman Allah mahaliccin yace wayannan mutane bayi gaba daya wa huwa ala jami'im idha sha'a qadir duk wannan halittu mutun dan mu ake wa hisabi duk wannan halittun ga Allah lokacin da Allah ya so in ya lokacin da ya so zai tattara su gaba ɗaya a wuri guda yawan kiyama za ta shi mun san dai kahin mun ma dai an yi mulirka kuma san bayan ma abin da za a yi ba amma alƙawalin Allah ne ya shirya wata rana ta musamman wanda shi kaɗai san wannan rana kuma tabbas sai tattara kowa da kowa a wuri guda da mala'iku da aljannu a wuri guda don binciken kowa a kan sakamakon rayuwa da muka yi ta nan duniya duk zaman za a yi na kiyama a ba zama da musamman a zama ne za a yi rana ce ta tsayuwa wadda za a ba da rafar sakamakon rayuwa da kai a duniya yaro ba ruwan shi kai da ka balaga ka shiga hankalinka yaro kurin jira yake kurin a shiga aljanna dan masu imani amma dan musulmi yan musulmi akwai magana yan kafirai don dawa ba ta kai masa ba wani abin da ke mai kyawun magana cikin tafsirin magana wanda suke yan kafirai don dawa ba ta kai masa ba a hilin kiyama Allah zai wata hikimar za a tada su gaba daya don da dawa ba ta kai mashi ba ko yaron karmi bai laifi ba amma an kan wuri ne Allah zai ware wanda ya kaddara da wuta da yan aljanna Allah zai tsara gaba ɗaya zai zai ba su umarni gaba ɗaya ce ku ta wuta duka ku ta wuta gaba ɗaya to anan wanda Allah ya kaddara ma inda sun girma ko sun samu da'awa za su amsa kiran Allah sai su amshi umarnin Allah da Allah ce a ta wuta ku ta wuta gaba ɗaya ko ku ta wuta gaba ɗaya duk wanda yake dama inda zai duniya inda dawa ta kai mashi zai imani sai kama hanyar wuta su kone ba su da wanda ko sun zo ko sun girma ba su imani ko da annabin ya zo musu yarda ya su ba ma zuwa ya su ja burki to shi kenan za an ware an yi ta ware mace ta zama a yi mujirmun a nan za a ware yanzu ku da kuka ce za ku ta ku dawo aljanna ko kuma nan wuta kuma dole ku ta dole kuma ta yi magana kenan yi na kenan hikimar Allah ce wata Allah duk wa'innan halittun gaba daya Allah lokacin da Allah ya so zai tattara su a wuri guda don hisabi na wunin kiyama shi ne ce kenan zai sha ƙadir lokacin da ya so mai cikakken iko na kan haka na Allah ci gaba وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم معجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير abin da ya same ku na wata musiba min musibati daga cikin musiba fabima kasabat aidiku dalilin abin da hannunku ya aikata an dangana mu hannu mai yau shi ne abin da ya motsi ko aiki a cikin adam zan mika ne haka zakara hannun zakara an bindiga ce in ta kobi ce ya kai haka hannu yawan aikin da yake nan me ya cewa nan Allah yana kama bayi kenan dalilin kurakurai Allah na wa mutane ukuba da jarrabawa dalilin kurakurai da kuka yi duk da waya afu an kasir Allah yana rangume game da yawa daga cikin lafiyukan ku na haka dai ku mutane wa ma antum bi mu'jizin fil ard ku mutane ba kuwa gagarar Allah a saman ƙasa kuma wa malakum min dunillah min waliyin wala nasir ba ku da wani Allah ba ku da wani masoyi da ba Allah ba na kware ba ku da mataimaki malakai mai neman wali ya kama Allah mai neman mataimaki ya kama Allah Allah taimake mu Allah taimake lamarin mu Allah tabbatar mu akan imani Allah ya ga matattun mu Allah gafarta musu kuma wasu mutuka da imani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين امين